dutsen dabino ka sa a sama tar dabino idan yayi huda dan ya saurin yin yaya yana fi kira allika an gane ko to ita ce tana kullum abin da ke ke haifar da ita annajwa gani yayin da duk mutane suka koma gefe suka kulla wani abu za a yi su kina kina وتنتجها الشكوى الشكوى شيء في كارا وتنتجها kuma abin da ke samar da fitina din a shakwa kai kara duk wanda ke ganin an yi masa laifi sai ga babu yadda zai bari kirawo wani wanda zai faɗa masa wanda zai goyi bayansa akan ya ce to rama to sai su gani sai ce ce a rama sai a kukkulla me za a yi dan a tayar da fitina haka ne kowa ka wani ikhwanuka hum a awanuk idan kana son ka san zuwa yan uwanka na gaske su ne mataimakanka dan mutum ya ce shi dan uwanka ne amma baya taimakon ka mai amfanin sa an gane ko wa aka ce ba a gane dan uwa sai ana cikin musiba ai amma da ana cikin zaman lafiya kowa zai iya abota da kai amma an ka samu kanka cikin halin kakanuka ya daga nan ne za ka gane su waye masoyinka na gaske waye makiyinka ikhwanuk hum awanuk idza shadda bika al-karbu idan bakin ciki ya tsanani a gare ka kaga suna nan tare da kai wasu na haru nake cewa kad kuntu abdu aba amrin akhan thiqatan hatta alammat bina yawman mulimmatu da kai ina ta fatan abu amr dan uwa ne na gari aboki ne na karshe in na tashi da safo abokan na shi nake sawa har sai lokacin da wata musiba ta sauka a kaina nan da mishi na rasa sai na gane a ce ƙarya yake an gane ku ko soyayya ce ba a gane masoyi sai ana cikin tsanni in miji ya ce yana son mata ta rabu da wannan zancen ta bari sai ba ta lafiya ta ga yadda ya yi da ita kuma yana ta lallashinta a yi nan a yi nan a yi nan yana ta yi mata gata to wannan yana tattake nan daga gaske amma wani in ba haka ba da ya dan yi jure kwana biyu kwana uku daga nan sai dauke ta ta gidansu an ka ga ya neme ta ta warke ne to wata ta soyayya ce ta ce haka a duniya babu soyayya ke nan wani tana da lafiya matar ka ce in ba ta da lafiya ba ruwanka da ita wa usatuka idza abdaka zamanu wa usatuka kuma su ne mataimakanka ko waɗanda suke tare da kai idan abbaka zamanu idan zamani ya cije ka al'abdu shine cije abu da baki yawma ya abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila an gane ku alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha al'abdu shi ne gatsi abu da baki to laraba sukan ce abbakar zamanu idan mutum yana cikin tsanani ko talauci ko fatara ko wahala wato zamani ya kai maka mari kenan to wannan karin magana ne amma idan muka ɗauki hakikanin ma'anarsa za mu ga ya ci karo da aƙida ta musulunci tunda aƙida ta musulunci zamani ba shi ke kawo talauci ko ya kawo ni'ima ba abin da yake ni'ima na Allah ne abin da yake na wahala ma na Allah ne Allah ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un to yana daya daga cikin karin magana wanda tun lokacin da ake yin sa wani za ka ga ya dace da addini wani bai dace da addini ba an gane ko amma ka fahimci in ka ji balarabe ya faɗa ga abin da yake nufi idan ka ga an ce abdahu zamanu bi nabihi wato wata musiba ta same shi kamar sayan magana ne wai zamani ya cije shi da fikokinsa ma'ana wahala ta yi wahala kenan anna'ibatu mihaqqul asdiqa anna'ibat musibu da ke sauka mihaqqul asdiqa sune ma'auni na gane abokai in ba musiba ba a gane aboki wato wannan dai ta yi ta yi kamar wancan kuma a wani ka idan shadda bikal karbu mihaq ma'auni kenan mutiyas abuka ya tamanna lakal khair wa yabdu lakal falah mahaifinka kan za ga yana ta fatan alkhairi gare ka kuma yana son ka samu tsira a kukan lazi iza tasku ilaihi yusfika in kana son ka san dan uwanka shine wanda duk lokacin da ka kai masa kuka zai tare maka hawayenka shine yusika in ka kai masa kuka zai tare maka hawaye kila na iya cewa to ai ba kullum ne mutum zai iya yin haka ba ba koyaushe aka kawo mutum kuka zai iya tare hawaye ba a zai iya a koyaushe wato in ma dai abinda mutum ya nema ka bashi yamma kuma in baka da shi ka yi masa zance mai daɗi wani lokacin zance mai daɗi ya fi ka bashi da haka Allah ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawha adha zance da daɗa da zaka faɗa dan uwanka ya fi ka bashi wata sadaka wadda daga baya kai masa gori kuma da haka Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan nasra in ma tu'ridanna anhum in ya zama tilas ka kawar da kai ka kyale mutane yayin da suka zo suka tambaye ka wani abu ba ka da shi kaga dole ka kawar da kai ka kyale su ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha dan neman wata rahama ta ubangiji da kake fatan samu a nan gaba yanzu an roke ka baka da abin amma kana sa ran gobe ko jibi ko kana sa ran nan da wata daya kudi za su samu kudi na sun zo nema zan taimaka misali in har haka ta faru an tambaye ka baka da abin bayarwa sai Allah ce fa qul lahum qawlan maysura to ka faɗa mutane da dadan sa ma'ana kada a rasa alkhairi a tattare da shi shine wani balarabe ke cewa in lam takun wariqun yawman ajudu biha ala sadiqi fa inni layyinul udi لا يعدمن السائلون الخير من رزقي إما نوالي وإما حسن مردودي yake cewa in ma ba ni da kuɗi da zan yi kyauta da su alwarik ko alwarak ko alwarik wato abin nan kenan azurfa in ba ni da azurfa ma da zan bayar in ba ni da wuri da zan baka da zan bayar abokina fa inni la yin la'udi ya ikin alfahari ni kan ina da kyakkyawar mu'amala la yu'dam an sa'ilun al-khayr min fiyami wadanda suka zo roƙo ba ta taba rasa alkhairi daga cikin dabi'una imma nawali amma dai in ba su kyauta na abinda suka roƙa wa imma husnu mardudi imma kuma in ba su an same daɗi ko ban da abin zan bayar to in muka ɗauki wannan a matsayin ɗabi'a sai ga mun mun abin nan sosai da sosai ɗabi'a ce mai kyau an tambaye ka gana da kuka bayar in baka bayar in ba za ka bayar baka yi mai zance mai daɗi to akuka allazi idza tasku ilayhi yushika wa idza tad'uhu inda al-karbi yunjika idan ka kira shi lokacin wani abun bakin ciki ya same ka yunjika zai kawo maka agajin ya fitar da kai daga cikin wannan halin to wannan shine dan uwa na gari ko aboki na gari wanda ba wannan baka ko yayi da'awar yan wantaka ko kuma abokantaka ba gaskiya ya faɗa ba to mun gama da tamrinin farko sai tamrinin na biyu tun الثاني ضبط الأماكن الخالية من العبارات الآتية اسما من الأسماء الخمسة مرفوعا بالواو.
to abin da yake so ga wurare nan da babu komai kamar idza da'aka dash dash dash fa ajibu laqad kana ma'i دش دش دش بالأمس دش دش كان صديقا لي هذا الكتاب أرسله لك دش دش وتذاك تكي دولة لدباب كومي وضع في الأماكن الخالية ولا لدباب كومي إن كسنيا من العبارات الآتية لتكي جملة ما تزوى ولا لدباب كومي كسنيا من اسما من الأسماء الخمسة ثم لتكي الأسماء الخمسة مرفوعا بالواوي يزنتو مرفوعا بالواوي dan jumlar ta zanto ta yi daidai to wa zai fara mana da na farko idza da aka ina ga wannan na farko yana da arha da yawa dan mutane kowa ya daga hannu na'am ustazu idza da aka jamil idza da aka abuka fa ajibhu ta sai kuma laqad kana ma'i dash dash dash bil amsi laqad kana ma'i جميل لقد كان معي أخوك بالأمس سينا قبا كان صديقا لي نظام تعوجا أخوك كان صديقا لي جميل جدا في دال هذا الكتاب الذي هذا الكتاب أرسله لك مش حموك ko akuka ko abuk duk kowanne ta sai sai misali na uku وضبط المكان الخالي من الجمل الآتية Mm.
آه، جمع تكسير مرفوعا بضمة ظاهرة Mm.
في بعضها ومرفوعا بضمة مقدرة في بعض الآخر Mm. abin da yake so a wurin da ba komai cikin jumloli masu zuwa ka sanya jam'u taksir wannan jam'u taksir din ya zanto marfu'an da dammatin zahira marfu'i da damma wadda take ta zahiri fi ba'dha a wani sashi na jumlolin wa marfu'an da dammatin muqaddara fi ba'dha al-akhar a wani sashi na jumlolin kuma ya zanto marfu'i da damma wadda za a kaddara ta wato kamar guda biyun farko ka sanya jam'u taksir marfu'un bi dammatin zahira biyun karshe ka sanya marfu'i bi damma muqaddara amma kar ka manta kowanne za ka yi jam'u taksir ne sai ce a awanuka inda shidda me me za mu sa anan me za mu sa anan Aha. ikhwatuka a'wanuka inda shidda yayi daidai ikhwa jam'i na akh kaga ya zama jam'u taksir ne an gane ko marfu'un da dammatin zahira ikhwatuka a'wanuka inda shidda ko ikhwanuka a'wanuka inda shidda duk yayi sai na gaba hadara fa akramtuhum hadara wa eh آه، الشجعان الشجعان حضر الشجعان فأكرمتهم يي الشجعان وتجارميك الشجاع وتجارميك الشجعان جميع الشجاع حضر الشجعان فأكرمتهم ممتاز يي wannan dukkan su kowane marfu'i ne bi damma zahira yanzu muna son wanda yake jam'u taksir marfu'un bi damma مقدرة كان معنا أمس دش دش دش كرام كان معنا أمس إيه كيف آه أنا في الجمع لي جمع تكسير مثله جمع تكسير مرفوع بضمة مقدرة نعم ملا إيه unasun jam'u takfir ne to amma marfu'un bi damma muqaddara ne ko bi damma zahira mu na san marfu'un bi damma muqaddara na'am mala eh azara azara jami'a ne ne azra amma kiramun din da kasa shine ba zai zama ya dace da su ba domin kiramun sifa ce ta mazaje ko ba haka ba ba sifa ce ta mataye ba wanda azara kuma mata ke yan mata ke kaga mata ne su na'am eh الرجال أن يتجمع تفسير دي أما مرفوع بالضمة مقدرة أن يكون بالضمة ظاهرة ده كان الدزاء أجاني يقول يوقف نعم أه. نعم مالا ايه جرحى جمع لنا جريح ودنا لكم وين يجي روني ko idan an ce jarha ya zanto marfu'un ne bi damma muqaddara kiramun to a yadda lirabi yake yayi amma a yadda lirabi yake yayi to amma ta fuskar ma'ana jarha a ce musu kiramun ala kulli hal tunda mu samu wani sai wannan za a iya karba ta na'am gura ba to ai marfu'un bi damma zahira ne eh كان معنا أمس آثار كرام wato jam'i na asir kenan asir ya zama wato fursunan yaƙi kenan ya iya zama fursunan yaƙi ya zama babba ban ji ba akan ce asara akan ce usara akan ce asra ah to shi kenan sai na gaba na gaba shine ne tafdahu al-kazub tafdahu al-kazuba me ce ce tafdahu al-kazub eh al-qudatu to ya zanto marfu'un da damma zahira ku gane dole sai kun kawo marfu'un da damma muqaddara نعم تفضح الكذوب نعم ولا النصارى تفضح الكذوب تعالى wannan ma'anar ba ta yi kyau ba dan bai kamata a ce sun sani a za su iya fallasa makareci ba dan su kansu ne ne dan ba wasu girman ƙarya saboda da zai gina ma Allah da aha tafdha'ul kadhub fallata muka da shi ne shi na'am kun gane ma nan tafdha'ul kadhub ko to shi kenan ku ajiye shi karanta mana na gaba
إن تم موضع تكون الواو علامة للرفع ما هو جمع المذكر الثاني مفعول به جمع المذكر الثاني في حال الرفع بثلاثة أمثلة وظهور الأسماء الخمسة ما الذي يشترط في رفع الأسماء ما الخمسة؟
الذي يشترط ما الذي يشترط في رفع الأسماء الخمسة بالواو نيابة عن الضمة؟ لو كانت الأسماء الخمسة مجموعة مجموعة مجموعة جمع تكسير فلما- فلماذا تغربها؟ لو كانت الأسماء الخمسة آه، مثناة مثناة مثناة فلماذا تغربها؟
تعربها نعم تعرفها ko مثل تعربها zai zama تعربها تغربها مم.
مثل مثالين اسمين من الأسماء الخمسة مسميين مم.
وهما وبمثالين آخرين آه، اسمين منها مجموعين مم.
لو كانت الأسماء الخمسة مكررة إمامها تعرفها فبماذا فلماذا تعرفها؟ لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم فلماذا تعرفها؟
مم.
ما الذي يشترط في ذو خاصة؟ ما الذي يشترط في فيك خاصة؟
جميل kun fahimci wannan tambayoyin to wannan shi za ku hada da tamrinin da ya wuce sai ku yi ta rubutu ina nufin ba asal makan al-khali min al-jumla al-atiya jam'a takfirin marfu'an bi dammatin zahira fi ba'dha wa marfu'an bi dammatin muqaddara fi ba'dha al-akhar za ku yi ta rubutu sai kuma ku zo ku ansa wannan tambayoyin fi kam mawdi'in takunu al-wawu alamatun lirraf'i fi kam mawdi'in takunu al-wawu alamatan lirraf'i a wurare nawa ne wawun take zantowa alama na rufa'a sai ka ce a wurare kaza ne da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza wuraren da ka sani ma huwa al-jam'u muzakkar salim sai kai bayani jam'u muzakkar salim shine kaza da kaza da kaza مثل لجمع المذكر السالم في حال الرفعة بثلا- في حال الرفع بثلاثة أمثلة من أسنك كوامنا مثالي لجمع المذكر السالم أهال الرفع أسا كاو مثالي بدا أكدو أهال الرفع أسا كلانا هنا اذكر الأسماء الخمسة أما تامنا ودهنين أجي كلا الأسماء الخمسة هيك لسافة فيه sai kuma mallabi yustaratu fi raf'il asma'il khamsa bil waw niyabatan an dhamma sharda da ake shardantawa dangane da yiwa asma'ul khamsa rufu'a bil waw niyabatan an dhamma sai ka kawo wannan sharda لو كانت الأسماء الخمسة مجموعة جمع تكسير فماذا ت- فبماذا تغربها؟ إذا أسماء الخمسة سكزنتو أن يمت الجمع من تكسير كمرأة a madina a kuka sai aka sa ikhwa an gane ko a madadin ab sai aka sa aba aka yi masa jam'i jam'u tafsir fa bi ma za ta wuri buha da me za ta yi masa lirabi a wannan lokacin duk mun yi bayanin wannan a darasi نجب لو كانت الأسماء الخمسة مثناة ماذا تؤربها أولا أب سيدنتو أخواني أب أبواني حم أمواني إذا suka zanto musanna ne su to da me za ka musu lirabi sai ka ce za a yi musu lirabi ne da kaza da kaza da kaza a lokacin kaza da kaza a lokacin kaza da kaza lokacin rufuwa da kaza lokacin nasaba da kaza lokacin jota shi ne bayanin da za ka sai مثل بمثالين لاثنين من الاسماء الخمسه مثنيين kawo mana misali na sunaye guda biyu kadai ba dukkan asma'ul khamsa ba ka kawo mana misalin su a lokacin da suke a matsayin musanna wa bi misalaini akharain lismaini minha majmu'ain ka kawo mana misali guda biyu daga cikin asma'ul khamsa lokacin da suke cikin halin jam'i kun gane wannan ku لو كانت الأسماء الخمسة مصغرة فلماذا تؤربها؟ إذا الأسماء الخمسة أكي تسجيل عمد بن أخ في أكسي أخي أب أكسي أبي وذا أي تسجيل في كنا فأعونا اللوكة يا أكي الإراب يكي بيان يبدأ أكي الإراب لو كان مضافة لياء المتكلم فلماذا تؤربها؟ إذا أكي إضافة تزوع بياء المتكلم في ذاك الإراب كتير جاء أخي نظرت إلى أخي مررت بأخي مثالي ya ake lirabinsa mallabi sharatu fi zu khassa menene sharafi wanda ya shafi zu kadai mallabi sharatu fi suka khassa menene sharfi da ya sami suka kadai ina jin dole mun yi sa baya um na samu waɗansu littattafai masu kima kwarai da gaske da haka dukkan wanda ya samu maki 90 zuwa abin da ya sama zai samu kyautar littafi littattafai ne masu kima masu daraja matuƙa kwarai da gaske wani aboki na aika mun da su kwanan nan to idan aka ci za a raba kowa da kowa ba kowa ne zai iya samu ba amma duk wanda kokarin shi da cancan shi sai ka abu shi a baki wanda bai samu ba kuma ka ga shi ne bai kokari ba man waje da tsairan falaya madallawa man waje da gaira zalika fala yanzu wanda illa na wannan kawai nake magana wannan wanda za a bani a rubutu a ce hawa mu fara uki tu wabiya shi nake magana aha eh na manta ban bincika wannan ma'anar hamun din nan ba sai dai darasi na gaba ba kun gane duk wanda ya rubuto in dai ya samu maki 90 zuwa abin da ya sama to izinin ta ala zai sami kyautar littafi wanda kan har ya kai maki ɗari makan to shi ba littafi da za a baki ba da har mutum ya samu maki ɗari to in ba dai ya wuce casa'in da biyar ko da bai kai ɗari ba in dai ya kai casa'in da biyar zuwa abin da ya sama ya kamata ya samu littafi biyu wanda kuma casa'in ne da ɗaya da biyu da uku da hudu to wannan shi kuma littafi ɗaya kenan wanda yake ƙasar casa'in kuma shi kenan lokacin da muke wa tsoron addu'a ta gaba ɗaya sai mu tashi an fahimta ko ya hausa ya jira kawo a lokaci na gaba yanzu mu sati mai zuwa ina kyautata zaton bani nan amma sati mai bi masa ina nan to don haka ne ba wani ne malalle yau mataki yin karatu ne saboda haka duk wanda ya gama sai baki malam Muhammad Sa'u ne da ya tara shi sai ya faɗa muku larabin da za ku kawo masa in dai dai ya tara ya kawo mu inda za ku yi kafin nan kafin a yau wace rana yau za ku yi ko biyu biyu talata duk wanda ya gama inda ya kawo ran talata ya kawo eh gaban talata a talata ba da sai dai ko karatu mana Abdulhab ko litinin mai latta gobe ne gobe mai latta da haka duk wanda ya zama ya kawo nan wurin ranar talata malam su su zaka karɓar ranar talata da la'asar anan idan ka fara da sai ka bani in na yi maki sai a abin nan Allah kula da tafai masu kyau sosai sosai to amma ba za su isa bane ba za su isa bane kowa ya samu ba za su isa bane kowa ya samu sai dai kuma littafin da kowa zai samu shi ne akwai littafi domin ta fassarawa da hausa mutanen almanta da suka buga shi to ni ma sun aiko min da wani adadi cikin sa a aika wa ɗansu ƙungiyoyi ƙungiyar mutanen mu shine sai ga shi a kasuwa na sayarwa wallahi tallahi amma da saraka wani bawan Allah yake araba ko wa fitin lillahi to shi ne ba sa ran duk wanda suke zuwa nan ba banda karatun mu gari ba dama akwai waɗanda suke rubuta dukkanin da sunayen su ko wannan duk yadda ke zuwa nan kowa zai iya samu tunda shi wannan yana da dan yawa duk wanda zai wadaci kowa da kowa a darasi na gaba insha Allah ta'ala eh to ban sani bai da za'a yi malam ni dai na riga na san iya cikin exercise din da aka bani na ba malamin nan ni dai na san ba exercise ko ɗaya a wajena a duk sauran al'amari domin gaba ɗaya da na kammala su gasu na dawo da to a adaba ina ne muka tsaya ne mu dan yi koya ne tun da yawa ko munasaba ta rufe daura ko a cikin daura din dama a ina muka tsaya ne a cikin adab shafi na goma daidai na a suwar wal akhila wato yana yana tahlili ne dangane da kasida ɗin ku kai ako aqillu alaihim la abal li abikum min al-lawm aw suddu al-makan alladhi saddu ita ce ce tahlil dinta to wato ya faɗi abinda kasidar take ta daga ciki akwai afifa akwai al-alfaz sannan akwai al-afkar sai kuma abu na gaba as-suwar wal akhila as-suwar shine mutum ya rika baka hoton gamar ga wani abu kana ganin shi da ido a cikin zancensa والأخيلة الأخيلة جمع من الخيال الخيال أبن دزوك يكي حرارو شباوي إدو شدنا سبتيني الخيال فهمتني الهطيئة
الصور والأخيلة الهطيئة بدوي بدوي الخيال إن الصور دون لطيفة محببة ومن بين الصور الجميلة التي وردت في الأبيات قوله إن بنوا أحسن البنى فقد شبه المجد بالبناء الجامع وقوله وإن أخذوا السد فقد شبه الميثاق بالعبد المعقول وقوله يسوقون أحلاما بعيدا عن أهلها فقد شبه أحلامهم أي عقولهم بالخيل العنيفة تحتاج إلى شوك وترويج
wato shi alhutsai'a badawiyul khayal tunaninsa irin na mutanen karkara ne irin na mutanen ƙauye yanzu idan dan birni zo na baka labarin abin da ya kayata shi yadda zai ja hankalinka ka fahimci me yake so ababai ne da aka saba gani a birni ai na shiga wani gida yau kayatacce wato akan hanyar gidan ma furanni dama da hagu ɗinka sannan idan ka shiga ga wata irin kofa ga kaza tun daga kofar har ya zuwa ciki khayal din da yake bayarwa dan birni dan uwansa ne zai gane ingancin abin ko kyawun abin amma mutum kauye don zai burge shi ce ka yau na ga wani ingar doki ko na ga wani aure yau a kasuwa kaza ne kaza ne kaza ne ka ga wannan khayal din da mutane ne mutumin birni waye ma zaka tare shi ka ce masa aura ya gane da yake nufi da aura din tukuna su nawa ne ko ba haka ba kaga khayal din mutumin kauye da khayal din da mutumin birni yake to idan ka lura da khayal din sa ko hubai'a khayal ne na mutanen kauye ba da wuyul khayal walakin suwarahu latifatun muhabbaba amma surar da zai baka wanda zaka halaro a cikin kasidar latifa sura ce mai tauki muhabbaba kuma a bar kauna wa min baini suwar jamila na daga cikin surori masu kyau sifofi masu kyau allati warada fil abiyat wanda suka zo cikin baitocin sa kauluhu da yake in banau ahsanul buna in har suka dace yin gini to za su kautata ginin ya zama mai karfi fakar shabbaha al majda bil bina'i shamikh mutunci sai ya kamanta mutunci da kamar ga wani jirgin mai gini wato duk abu da za su yi abu na kwarai suke yi ba sa yin abu na rikin mutunci sai ya kwatanta wannan mutuncin su wajen mu'amalar su da mutane sai ya kwatanta mutuncin na mai gini mai karfi shine in banau ahsanul buna in sun tashi gini za su gini kwakwara ba yana nufin in sun tashi ginin katanga ba na mutanen kawai galibi ma tanti suke yi dukka suke yi babu kaga anan gurin khayal ne wanda yake da mutumin binni ne ya kamata ya kawo dan mutumin binni ne yake ganin gine gine sai wannan yake nuna maka duk da hufaya dan kauye ne amma ya taɓa zuwa binni ya bi gini da haka da ya tashi kwatanta mutunci sai ya kwatanta shi da me gini wa qawluhu da cewa wa in aqadu shaddu in sun kulla abu za su yi kulli mai karfi shine shaddu fakar shabbaha al-misaqa bil habl al-maqut nan gurin sai ya kwatanta alkawali ya kwatanta shi da ne alhabl al-mawsuq al-maqut igiya wadda aka kullata aka tumka ta tumkar da idan an ba za ta tsince ba to haka su ma alkawali in sun yi ba sa warware shine wa in aka dushaddu an gane ko wa qawluhu da kuma da yace yususuna ahlaman bahidan anatuha wato suna jagorantar waɗansu hankula ko tunani ba'idan anatuha wanda suke da hangen nesa mai zurfi faqad shabbaha ahlamahum anan ya kamanta tunaninsu ai uqulahum hankulansu bil khayl al anifa da waɗansu irin dawaki masu tsananin ƙarfi tahtaju ila sautin wa tarwid amma suna buƙatar sarrafawa da kuma ladabtar da su yadda su rinka yin abu daidai ma'ana suna da zafin rai da zuciya irin na sauran mutane to amma inda suka sha bamban da sauran su da zukatansu suna da tarnaki da dabarbaye suna da lizzami da yake sarrafa hankalinsu ba duk abin da zuciya ta ce ai za a yi bane ba sai an duba an gana da haƙiba mai kyau an gane ko to kaga wannan sura ce wadda take jamila jiddan a cikin waƙarsa duk da cewa gashi mutumin karkara sai ce ko me وقوله مكاتيف للدجى فقد شبه الخطوب والفرق والمصائب بالظلمات وعلى الجلة فإن هذه الأبيات تعتبر من عيون شعرنا بما تميزت به من صفاء الأسلوب والأناقة اللفظية والخيال الجميل والمعاني الشريفة ممتاز da yake makashi ludduja wato masu yayewa ne game da duhu fakar shabba al-khutub kamar yana so ya kamanta mana al-khutub masifu الخطوب جمعنا الخطب قال فما خطبكم يعني ما شأنكم ما الذي أصابكم أيها المرسلون والكرب الكرب جمعنا الكرب الكرب بكين تيكي كنا كو داموا أنغانيكو آه والمصائب da musibu da zulumat sai kamar tasu da kamar duhu ne wannan wato su kuma su ne masu yayin duhu wato ya kamanta musiba da duhu su kuma su ne masu yaye duhu din da yake musu makasi fa lidduja wa ala jumla yace a jumla ta dai fa inna hadhihi al abiyat wadannan abiyat wadanda hutai ayi tu'tabaru min uyuni shi'rina ana kirga su cikin mafiya ingancin wakar mu ta larabci lima tamayyaza bihi min safa'il uslub saboda abin da suka yi fice da shi su waɗannan waɗannan baitoci na shi sun yi fice min safa'il uslub na kyawun lafazi kyawun uslubi wal anaqatil lafziya da kuma adon lafuzza kowane lafazi sai ya dace inda aka sa domin kaga zargi yake yana kokarin ya kore zari yana kokarin ya fada ga mutanen da suke zargin su sai ta atullu alayhi la aballi abikum min al-lawmi aw suddu al-makana alladhi saddu daga jin suddu lafazin yana da ƙarfi kafin ka cike wani rami kan aiki to bil makanan nabi sabbi ku cike inda su suka cike mana a madadin ku zarge su ku ce ku yi dare ba ko ku yi dare din mana gani an gane ko za ka ga lafazin suna da kyau al'anaqatul lafaziyya wato lafazin ya dace da ma'anar da ake cewa isra mai saurare in ma'ana mai laushi ce sai a faɗi lafazi mai laushi in ma'ana mai karfi ce sai a faɗi lafazi mai ne daga jin suddul makanan lazi saddu kaga lafazi ne mai karfi kuma idan ka kunshi ma'anar da yake isarwa ba haka an fahimta ku amma da yake yasusuna ahlaman ba'idan anatuha yasusuna kaga lafazi ne mai mai sauki lokacin da doki ya zanto kan galare da karfi kake iya sarrafa shi ko da wayo da wayo to kaga hankulan su matan da hankula ne waɗanda suke masu taurarewa to idan ka zo kace da taurarewa zaka sarrafa su ba zaka iya ba sai a hankali kaga ya suna ahlaman ba'idan ana to sai ga lafazin akwai jamalul lafaz akwai al'anakatul lafaziyya kenan an gane ku wa in ahadu auku wa in akadu saddu wato sai ga lafazin da sana tafiya daidai wa daidai an gane ku al'anakatul lafaziyya kenan wal khayalul jamil ga khayal mai kyau wato da aka tashi kamanta mutunci sai aka kamanta shi da jini kaga wannan khayal ne mai kyau wanda baya da kyakkyawan khayal wajen kamanta abu da abu sai ga yayi kuskure an fahimta ko kuma kamanta abu da abu yana canjawa ne daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda ta faɗa mana lokaci wani kwararren mawaki ne aka kawo shi daga kauye aka kawo shi wajen sarki sarkin ko mutumin birni ne zai yabi sarki abba mala wato yace an ta kalkal bisul wafa'i yace sai kam ai kaman kare kake wajen cika alkawari kaga wa kattaita fi qira'il khutub wato kamar bunsuru kake wajen gumurzu ba za ga bunsuru ana karo ba to kaga kaga a nan gurin idan kauye gama da haka kowa ya san mutumin kawai yana da kare ya san yadda kare ke da cika alkawari ko ba haka ba to da yake sarkin ma yana da hikima ya gani ya tabbatar cewa zaman kauye ne kawo haka sai ce ku ajiye shi sarkace masa komai aka ajiye shi aka yi kyawo da shi a binni aka yi kyawo da shi kwana biyu kwana uku ya dai zama dan gari sosai sai aka sake kawo shi haba da ya zama kasida ai ba magana sai zan to da abin da zai kamanta shi da shi wanda ya dace da yanayin da ake ciki wal ma'ani sharifa da ma'anoni masu girma abin da ake nufi da ma'ana mai girma kaga za kaga ma'ana ce ta cika alkawali ma'ana ce ta jarumta duk wani ma'ana ce mai kyau ma'ana ce ta kaza ba irin ma'anoni ko ma'ana ta giya ko ma'ana ta mata duka ga waɗannan ma'anoni ne wanda su gairu sharifa gairu sharifa zai kace imrul qais akwai lafazi amma karka lura da ma'ana in dai ya zo wajen wasu to ka iya lura da ma'ana amma in ya zo wajen wani firmi to kuma wannan karka lura da ma'ana don maganan mata da batsa da cikinci duk to amma waɗansu kuma sai ga lafazi ga ma'ana Allah ya ba su gaba da sun ce ne
تدريب على الدراسة الأدبية اكتب شرحا أدبيا وافيا بالأبيات الآتية وانظر ترجمة قائلها في الشعراء الذين كتبنا عنهم قال الجليل wai ce wannan tadribi ne inda a ce mun yi nisa a adab din da sai in ce ku rubutu amma yanzu ba mu yi nisan da zamu rubuta ba ba za mu fara tadribi daga yanzu ba tadribi dangane da dirasa ta adab yace rubuta sharhi sharhi na adab wanda yake wadatacce lil ajiyatul afiya dangane da waɗannan abin da din wato zaka bada sharhin ne gurgurdan yadda ya baka misali na na wannan sharhin na qasidar qutai'a da yi to kuma sai baka waɗansu abiya kai kuma ka je kai musu sharhi irin na adab to amma wanda kamar yadda na faɗa na fi son nan gaba dai mu fara ba yanzu ba sai ke wanzartar da mata qa'iliha fi shu'ara allazina katabna anhum ka duba tarihin dan takaitaccen tarihin wanda ya faɗi wannan kasida din dangane da mawakan da muka yi rubutu game da su قال جرير يذكر احبابا وجيرانا ga jarir ya faɗi wata kasida yana tuna masoya yana tuna wato makwabta da ya makwabtaka da su ne yake حي المنازل إلا نبتغي بدلا للدار دارا وللجيران جيرانا يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان وحبذا نفحات من يمانية من يمانية تأتيك معتبا الريان أحيانا لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يزرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا wannan kasida in ta jari zuwa daga cikin kasidoji da ake jinjina masa da akwai hikima a cikin ta da yawa da kuma wasa wato kar ku manta yana daga cikin ka'idar larabawa ko da mutum kasidar da zai yi ba wai a kan mace bane zai yi ta ɗabi'a ce ta buɗe a biya ɗinsu baiti na farko ko na biyu ana magana a kan mace ko da ba ainihin ba ta ba wannan haka su ka duba duk mai isiriya duk da yaban annabi zai amma sai da ya fara da wannan kalilai yu'uda bin muhassab min zulwa wala tabghi خليلي يعود بالمحصل والغلا ولا تبغي عن خيفه متحولا معنى يا كو ابو كننا ku dan karkata mana bai ta jikin muhassab wani gida da aka taba zama aka yi makwabtaka da masoya kar ku karkacewa hanya ku kyale wurin ku bi ta wajen in gani ne ma in tuna dan kun je ku ya da zango dan mutun wadan su kwanaki da suka wuce kaga duk waɗannan maganganu ne na galibi na soyayya to ba wai ba wai su wannan ba su bace a wurin su ka'ida ne ɗabi'ar yaran ne a haka da wuya ka samu wani mai kasida wanda bai bude saboda wannan an gane ko da wuya ka samu na mai kasida hatta waƙoƙin sa sani bin sabir zaga yawanci suna buɗe su da irin wato waɗannan abin nan da sauransu ba wanda ya zo ya tawaye ga wannan sai abu nawas abu nawas da ya zo shi da yake ɗan giya ne ya rusa wannan ka'idar ta wani zikir al-aqlal zikir al-ahbab التفكك فيما مضام da cewa tana abokanin zama tana masoyiya tana gidan da aka yada zango duk wannan shirme ne kawai ku kawo magana sai kawai ta giya yake buɗe shi yake dan dan taɓa gaba ne kawai ba abin da ya dani ai ai abu na wasu wai kai taɓa gaba shi kawai da giya yake buɗewa kaga ai tabar da zai suna da yawa yasa ake ce masa waƙoƙin sa ma ake kiransa al-khamriyat wato sahibul khamriyat waƙoƙi na giya yake ala fasini khamran wa qul hiya al-khamru wa la tasini sirran in amkana al-jahru yake saurara kaji aboki na kawo mun kofin giya kuma in ka zo ka ce min giya ce in san ita zan sha ba ruwa ba yake shayar da ni a bayyane karka ce zaka bana koyi matakar zaka iya bayarwa a bayyane kaga wannan ai dinki da an kalaumi fa inna al-lawma ijra'u wa dawini billati kana hi yadda'u ita ka dana zargi na wai kana ganin cewa na sai kaza na sai kaza zargin da kake ma ƙara zuga na kake yi وداولي التي كان هي الداء وركدني da wadda dama ita ce cuta din wato jiya ce da daga da yan duniya ne to shi ne yazo kawai ya tawaye da wannan ka'idar ta su ta fara magana da magana akan mace ko abin da sauran an gane ko jarir ce hayyul manazila izla nabtaji badalan biddari daran walal jirani jirana يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من من كان وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يفرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا يحيي المنازل يا كابو كنت كياتا غير دا جدا gidajen ko ba kowa masu gidajen sun tashi ya zama kufai amma kafin ka wuce gayar da gidajen izla nabtaji badalan biddari daran don ba ma neman musanyar wani gida a madadin wannan din sai a musanya mana shi mu manta da wannan ba ma neman wannan musanyar walal jirani jirana ba ma neman waɗansu waɗansu makwabtan a madadin waɗannan din shi ne dai gidan da muke tunani a zuci ko makwabtan namu su ne dai masu gidan da muke tunani ba mu canza gida ba ba mu canza makwabci ba ai ka karshe hikima kenan yanzu wanda yake magana nan da ita idan ta ji labari ta riga ta san ma'ana an yada zango ne fa a wajen kafin da yake tafiya sai ta sahara wani lokaci idan aka yi tafiya ta kwana uku za a tsaya a yada zango kila an yada zango a yi farauta a yi muhi to nan gudun da ake kulla a kawanceceniya da sanayya da juna da sauransu to kuma idan an tashi an baje kila ma kafin a sake dawo wannan sai bayan shekara biyu ko uku wata rana hanya ta biyo da ta wajen amma ba ka manta hatta da murhun da aka rinka dafa abinci a gidansu sai ka yi bayani har murhun sai sun yi magana cikin kasidar almanazir iz la nabtaji badalan biddari darar ba ma neman wani musaya biddari darar wato mu bayar da wannan gidan a musanya mana da wani wadal jirani jirana mu manta da wannan makwatan a musanya mana da wadansu makwatan ba ma neman haka ya habbaza jabalun rayyani min jabalin yake madalla da dutsen nan na rayyan a matsayinsa na dutse وهبذا ساكن الريان من كان ما دلا da mazauni daura da wannan dutse na rayyan kowane ne shi wannan mazaunin ma'ana shi ya san da wanda yake wa habbaza nafhatun min yamaniyatin ma dalla da wannan iskar da take tasowa min yamaniyatin wato daga sashen kudu yana nufin duk kusa da gidan masoyiyarsa kenan وهب آه، تأتيك من جبل من قبل الريان أحيانا dutsen iskar da wata rana idan ta taso daga sashin kudu din sai ta biyo ta jikin dutsen rayyan ta dan ɗebo kaifin mutanen wajen ta kawo maka a hayanan a waɗansu lokutan yake la barakallahu fi duniya kar Allah ya wa duniya albarka yanzan qata'at asbab dunyaki min asbab dunyana in dai alakar duniyar mutum yake da alakar duniyar ma'ana in mun ya fara ki to ko mu rasa komai ma a duniya me amfanin duniya in baki inna la barakallahu fi dunya kar Allah ma yawa duniya albarka idan ka tsat asbab dunyaki in sababban duniyar ki suka yanke min asbab dunya na daga sababban duniyar mu in yi ranto ba abin da zai hada mu in yi ranto mun rasa ki in yi ranto ba za a hadu da ki ba to mu rasa komai ma kuma a duniya kuma إن العيون التي في طرفها حور للي إذا نندى أتكن أكوي حسكي تارد سلكي لبكي قتلنا سنة وكسم ثم لم يغيين قتلانا فسوى كسم كما بسبوس ريغا متتمبا يسرعنا زلبتي سنة سكي كايد مأبوتي تنهني دهنكبي حتى لا أراك به تجاهفا ينوركم وتبايعي wa kunna ad'afu khalqi Allah insana alhali a cikin halittar Allah su suka fi kowa rauni wato lafazin hawar a larabci farin ido tare da sirkin baki wato wurin da yake fari din ya kai matuƙa wajen fari wurin da yake baki din ya kai matuƙa wajen baki an gane ku suna yi daga na aka samu horon din an gane ko wato hur dan ina na haura'u haura'u mutum mai idanu farin su ya kai fari bakin su ya kai baki idan an ce aina kuma idan idanu sun zama manya manya ba kanana ba to shine hurun hin mata masu manya manyan ido sannan idan kuma farin ya kai fari bakin kuma ya kai baki shine kawai fasara da zaka yi dan ba haka ba baka da fasara baka da kalma daya a Hausa da zaka fasara maka haura dole sai ka faɗi kalmomi da yawa domin idan ka ce mai bakin ido to kuma ai bai zama abu nan ba a idan ka ce mai farin ido mai yawa farin ya kai fari amma bakin bai kai baki ba su ko a larabci ba a kiran abu hawar sai in farin ya kai fari bakin ya kai baki eh mutum a to wannan sai in ka da jumlar da aka faɗi wannan din yawanci dan kuma ce bilfi'il anna kaza kaza kaza kaza ma'ana tabbas kaza kaza shi ne kaza lokaci kaza ma'ana kana faɗin abin da hakan yake a aikata da yake kun da duke ba ya yi kusa ne zai zai ne zai duniya na tare eh na eh wani eh kamar yawon yin tafi mai kuma tambaya a ciki eh جميل جدا يا ده وجه guda biyu kayyata in ta kun kayyata in ta ku duk yadda ya kai cikin yin yayi idan mun zo babu na cikin sharaɗi za mu karanta shi insha Allah ta'ala idan an ce min fadlik kamar ka fahimtun dan Allah yin kaza shi ne so za ka iya fasara shi da hausa min fadlik da Allah yin kaza mana da min fadlik din wato ina roƙo da jafalanka ka yin kaza kaga abin da ba dole bane yin kenan in ya ga dama in ya ga dama ki irin mun tabbi a haka ta hanka ta mutum da Allah ya ninka da kaza abin da ba dole bane ba tarwib wato ladabtar da abu wato horar da shi kan har ya saba da abin da bai saba da shi ba shine tarwib bin abu a hankali har ya saba da abin da bai saba da shi ba wa alaikum salam eh kamar ya karaza baraza idan an ce baraza ya bayyana kenan eh baraza ya fito shi ne wallahi kasan na farko har da ta waƙoƙi wato maini ne na soye na yadda wannan mawaƙin ke birge sa duk mawaƙin da baya birge sa da ya ka iya haddace waƙoƙinsa da haka ba ka iya cewa mutum tsakanin waƙoƙi na mawaƙan da irin su imar kai su ƙarfa ta gina al'ad su amur bin kulsun da waye da waye da waye tsakanin su da waƙoƙi na mutanen yanzu irin su hafiz ibrahim irin su shauki amir su'ara ka ce wanne ya kamata mutum ya haddace gara ka haddace wannan da wannan a ya danganci shauƙin mutum ko kuma mailin idan mawaki na birge ka sai za ka iya haddace waƙoƙinsa in ba birge ka ba za ka haddace waƙoƙinsa ba to amma a gaskiya ba za ka haɗa almutakaddimin cikin mawaka da waɗanda suke mutaakhirin ba zai wahala ƙwarai da gaske haɗa su wajen fasahar harshe ɗin da yadda suke sarrafa kalmomi don sun sun rayu a lokacin da ba kuskure ɗin a cikin larabci kowa daidai ke yin kayansa ba waɗannan ba wanda su kansu larabci ko yanzu mutum ko ba larabe ne sai ya koyi larabci zai iya sai ya koya in bai koyi larabci ba zai iya yare na shirme na larabcin tasha kawai wanda mutum ko bai je makaranta ba shi amma drama wani larabci wanda shi ma sai ya je makaranta zai iya in ba haka ba zai iya ba da yawa da laraban da ba sa iya larabci in dai kace za a larabci fitacce mai tsari a kiyaye ka'idojin nahawu ba kowane ba larabe ne zai iya ba ko cikin malami ba kowane zai iya ba sai ya rubuta zai iya karanta ba ko wanda zai zo da kai maka yan tijaran ba haka ka ji larabcin sosai ya gamsar da kai ko mutum ya karanci su sosai da sosai to kaga ba za ta hada da wadancan ba saboda haka da yawa waɗanda suke faɗakar da mai kokarin haddace wani abu sukan ce ya haddace cikin haƙoƙin magabata na da ya fi samun islubi mai ƙarfi sai kuma ya takuɗa da nan don takuɗawa za ka yi duka gaba daya gwargwadon malaka da kake da ita ka fahimta na'am ahlam jam'i ne na alhilmu wato hankali shine ahlam hankula suna sarrafa domin sauki sun shine shugabantar ko sarrafa shi suna sarrafar da hankula waɗanda suke tunanin su yana nesa wato ba sa bi wa son zuciya da abin da zuciya suke son a yi sai an duba abu ko zuciya na so in bai dace ba za a yi shi ba in ko gaskanci ba za a yi shi ba sai abu na kima da daraja da mutunci a na qur'ani yana zuwa da ma'anar mafarki wa mana hu bitawil al-ahlam jihad gina ta mafarki yake nufi eh shi yake nufi an samu ruwan ahlamun na hankali kenan wa alaikum salam bane mustari alkadi zan isa alkudatu kaga zan yi tafsirin alkudatu المفترين جمع جمع ذكر سالم أسمته المفترين وعليكم السلام التاء المربوطة التاء المربوطة ذكر المتش تاكلين كلمة بكيت المتش ina gwada da muhimmanci su sai karatun adab amma ba kowa ne ke iya yinsa ba shi ko idan mutum ya same shi yana da taimakawa wajen wajen abubuwa da yawa na farko da wajen larabci ko mutum ya yi karatu in ba da damuwa da adab sosai sosai a cikin maganganun sa ma za ka iya ganewa don su adab akwai inda sati da yawa a cikin sa akwai hutu da yawa a cikin adab kuma zai sa ka samu tarin kalmomi masu yawa da za ka rika sarrafa su kuma a dubi ne zai zo samu mutane ya kayyafa su yadda yake bukata idan yana son su ji tausayi su ji tausayi in yana son ya kallar da zukatan su ya busar kuma ya busar in yana son ya sa su dariya ya sa su in yana son ya sa su kuka ya sa su yadda addini zai yi haka addini ne zai zai zo samu mutane gaba ɗaya kamar a ce addini ne zai zai zo samu mutane gaba ɗaya kamar a ce an yi darasi an yi darasi a makaranta an gaji shi ne zai zo shi karfi amma ya mayar da ku kamar ita ce hujjar farko eh amma idan ka turo ka zo kasa a zuwa ina a hujjar karfi ba wanda zai fahimci ko a zo a yi far a hujjar karfi ba wani ba wanda zai fahimci to saboda an gaji rana ta yi wani ya fara yin yunwa wani dama bai karya da yazo kuma zaka zo kai nahu ko sar ko ka zo ka shiga cikin matsayin masayin fiqhiyya wanda dukkan mutum ya buga ba wanda zai fahimta amma idan na bibiyo kuma ma zo sai ne sai ya sake sa hayawiyya cikin mutane da yake mun yanzu aka tara yana da wannan ɗabi'ar tsare da shi wani lokaci ko gajiya sai da karatu kwakwalwarka ta kasa ɗauka kuma ba sai ba ka jin barci in ka ɗauki wani tafi na adab ko minti talatin sai da ya sake dawo maka da nishaɗinka sai ka sake koma ka ɗora saboda tajarun ne na rayuwar mutane za ka yi ta gani daban-daban mutane suna ba da labari game da tajarun ɗinsu sayan a tafiya ne sayan a zaman gida ne sayan a talauci ne sayan a halin yarwa ne wani abin ya baka tausayi wani abin ya baka dariya wani abin haka za ka yi ta ganin abubuwa ta jarum na rayuwar mutane daban-daban da haka a cikin adab akwai nau'i na tarihi da tarihi kamar akwai tarayya da juna tsakanin al-mu'arrif da al'adi to kuma duk wanda zai malami mai da'awa kan idan yana da damuwa da adab za gane da akwai bambanci da dama da za ka gani amma mutum sai in ya matsa a kansa yana karatu ya fahimta in ya matsanta a kansa ba sai da mutum baya fahimta lokacin muna jami'a akwai waɗansu daga cikin ɗalibai masu tsauri da yawa waɗansu ma da suna da idan su da adab kamar ma an zama waɗansu ƴan ƙananan fasikai ne kawai kuna ta kawo labarin mutanen jahiliya an rato ya ba da labarin raƙumin sa wani na ba da labarin dokin sa wani labarin da rabar ya je farauta ne za ku da wannan to amma abin da mutum zai samu makamaci na harshen larabci ne faɗin gaske irin wanda ba za ka samu ba a wani karatun da in ba a karatun adab ba zai taɓa yiwuwa ka samu sai a karatun adab in ba haka ba sai ka ga kana larabci irin da yan fiƙihu جاز أن أفعل ولا يجوز أن أفعل لا يجوز لك أن تفعل كذا كذا فكر فكر أنت لا يسجد وكنت كان أنا مستحيل da ya kada sun jika su da wada ya zai shiga cikin wata duniyar da wajen yana nan a cikin ya katangar cikin su cikin da wasu kahar wato sai kana yare ne na ilimi zai kuke amfani da shi a yare ne na zantukan mutane ne yau da gobe don fikin yare ne na ilimi an zo cikin fannin sai a yi to an zo ana hirar duniya ta yau da gobe siyasa tattalin arziki waye waye sai kazo kana kawo waɗancan usulobin na cikin yaren wani ilimi sai ka sa mutane ba za su fahimta ba kamar mutum da yake likita ne yanzu zai yi lakta ta siyasa amma yana ɗauko menene waɗansu mustalahat nasu na likitanci yana kawo a cikin turanci ne da gobe ta mutane ba yarsa ce ku kai ku fita kan yanki da a tsaya da ba ya fahimci ne ke cewa to haka idan idan mutum bai damu da adab da ya zai shiga to na saba da ita ita ana larabci sai da kana kallo kuma idan an dade an dade sai ka kalli dan wanka wani shi dole sai an barka a tasha za a zo wani wuri sai a faɗo wani abu sai a fashin da ya sai a wuce kamar da Muhammadu Lamini Shinki sun ke cewa lokacin da ya fi zarta aikin hajji daga ya ji ta Najeriya ya ji ta Chadi ya ji ta Sudan na manta hakikanin kisar amma dai kisar abin da su jawo masa shi ne wannan ya tambaya ta yauta ko ke cewa kai ka ko kai ne mugannin da ne sai duk wurin aka fashe da dariya sai wani yake tambaya ya gana da dariya sai mutu ake dariya ba saboda ita kisar mujallar da sun ɗin duk wanda ya karanta adabi ya santa saboda ga mutum ya mutu mujallar da sun ya ce ta waɗansu farare da yan fagi suka fi suna addabar mutane sai aka kama da aka zo an yanke musu hukunci ana zan su ɗaiɗai za a yanka su sai ɗaya tashi ce wallahi shi ba ya cikin su shi ne idan sun dawo sai ke mutu waka da kika suna rawa ka ji mu gani mu gani sai ke ce da kaza a fara kenan da mu gani da su idan ga wannan misali ne na dukkan mutumin da yake tare da dan saboda yana barna amma shi ko da baya tare da cikin barna amma da goyon bayan sa ake yi kan shi da shi eh sai mu fito sa akan haka don saboda kamar da nake ana an gayyace mu anan Nigal ko wajen abin da za a gabatar da masu karbar da zai fara ko na ce dan wanda bai kare kuma zai je kare kuma kafin in lokaci kafin masu kyau kyau wanda ba yanzu da cikin kenan ko aka yana daga cikin yana daga cikin matsalolin gwadantaka a duniya da idan daga sa abinci da lokacin da ake sorowa ya gama yau sai da magarba kitabun tafsir kenan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك